نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كانوا متى shida ga watan rajab shekara ga watan sha'aban afwan shekara bakwai na'am bakwai ga watan sha'aban shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 27 ga watan biyu shekara ta 2023 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami a shaikh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata muna nan dai a cikin mas'ala ta goma sha uku daga cikin abubuwan da malam yake kawo mana na madakhilu shaitan hanyoyin da shaɗan yake shigo mutane domin halakar da su muna cikin na goma sha uku wanda shi ne su'ubanni mummunan zato malam ya koro mana bayani har zuwa kan hadisi da muka karanta na ƙarshe ko afar da ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud allah ya ƙara masa yarda wanda yake cewa an zo wa da Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yarda wani mutum lihiyatuhu taquru khamran gemin sa yana digar da giya faqala Abdullahi radiyallahu anhu sai Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yarda yace inna nuhina 'anit tajassus yace ai mu an hana mu yin binciken da ba shi da dalili ba shi da a makama walakin iya zuhara lana shay'un na aqudu bihi yace sai da yadda muke kawai in al'amari ya bayyana a gare mu karara muka ganshi yace to sai mu riko da shi mu amfani da shi anan muka zaka ta insha Allah ta'ala zamu ci gaba malai ce walamma kana dhannu as-saw'i mufsidan lil mujtama'i al-muslim faqad amarna Allah bi ijtinabihi yayin da mummunan zato ya kasance abu ne da ke lalata zamantakewar musulmai saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya mana umarni bijtina bihi da nisantarsa ta kowane ɓangare faƙala Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ijtanibu kaseeran min adh-dhanni ku nisanci ku guji mafi yawa daga cikin zato inna ba'da dhanni ithmun hakika wani sashi wani bangare daga cikin zato fa laifi ne zunubi ne da zai iya saka samu alhaki yaqulu sayyid khutub rahimahullah malan ya kawo maganar sayyid khutub domin fassara wannan ayar a cikin littafin sa na tafsiri mai suna fi zilalil qur'an da sayyid qutb zai fassara wannan ayar sai yace wa tabda'u al-ayatu bi hadha an-nida'i al-habib yace wannan ayar mai girma ta fara ne da wannan kira a kiran da yake mai na masoyi ko kuma kiran da yake abin so wannan kira ne yake abin so shine fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kira ne da kowanne mumini kowanne musulmi zai so ya kasance yana ciki Allah maɗaukakin sarki ya yi kira yayye kuwa ya yi shela ka ji ka shiga cikin shelan nan kuma shela ce da aka ambaci masu imani a ciki saboda ka kira ne wanda duk wani mumini duk wani musulmi zai so ya kasance yana cikin wannan kira Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku dan dauka imani sai da kuma ce thumma ta'muruhum sannan sai ayar ta ci gaba da umarnin musulmi bijtinabi kafirin min adh-dhanni da duk yadda za a yi su yi kokari su nisanci mafi yawa daga cikin zato fala yatruku anfusahum nahban kada su kyale zuciyarsu ko su kyale ransu ya kasance kamar wani abin farauta kamar wani abu da kowa zai iya zuwa ya bincike shi kai shi inda inda ya ga dama likulli ma yahjisu fiha hawla al-akharina su kyale ransu ga dukkanin abin da zai iya fusata su ko ya tunzura su game da sauran ƴan uwansu musulmi min dhununin nasi wa ƴan uwansu musulmi mummunan zato wa shubuhatin ko su sanya shubuhohi marasa kyau game da 'yan uwansu musulmi wa shukukin ko kuma shakkoki a zuciyarsu game da 'yan uwansu musulmi malai ce kada ka bar zuciyarka haka kawai ta kasance kamar wata abu farauta duk wanda ya zo ya bincike ta nan duk wanda ya zo ya faute ta nan duk wani abu mara kyau idan ya zo sai ka ba wa zuciyarka dama ya shiga ciki game da 'yan uwanka musulmi ya lalata alaƙarka da 'yan uwanka musulmi ya lalata zamantakewa ka da yan uwanka musulmi duk abin da ya zo kai ka bashi dama a'a ya kamata ka sanya kofa ka toshe wannan al'amari duk wani abin da ka san ba mai alkhairi bane ba mai kyau bane a cikin zuciyarka game da wannan uwanka musulmi kada ka bashi kofa ina fata an fahimta yan uwa abinda malai ke so ya ce kenan wata allala hadha al'amr sai Allah madaukakin sarki ya faɗi dalilin wannan al'amari da ya kawo ya ce inna ba'ada dhanni saboda shi shashin zato bangare wani bangare daga cikin zato ismul laifi ne abin nufi akwai wani bangare daga cikin zato wanda idan ka ci gaba da yin sa alhaki ake rubuta maka zaka shiga cikin matsala wani irin zato ne shine zaton da muka yi ta bayanin sa a baya satin da ya wuce duk akan sa muka yi bayani zaton da zaka yi a cikin zuciyarka ka gasga tashi sannan kuma kai kokarin aiwatar da shi to kaga wannan zaton idan ka yi shi a cikin zuciyarka alhaki ake rubuta maka malai cewa ma daman nahyu mansiban ala aktsari dhanni matikar zato an dora shi ne an kafa shi ne akan mafi yawancin zato afwan mafi yawancin zato an dora shi ne akan hani an dora shi ne akan mafi yawancin zato wal qa'idatu anna ba'd adh-dhanni ithm sannan kuma da ka'idar da take cewa duk a mafi yawancin zato laifi ne ko kuma wani bangare daga cikin zato laifi ne كما ليس فإن إيحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب الظن السيء, السيء أصلا يسي تو أبندا زي تيمكيكا أبندا زي تيمكيكا أتكن زوتي ركا وزن كتترو أبندا كنديدي أتكنتا هو اجتناب الظن السيء أصلا شيني كبوجيوا ككوتيوا دكا نون ممونا زتو أصلي duk wani mummunan zato da zai kai ka kai wa dan uwanka zaton da ba daidai ba bala yace to yi kokari ka kauce masa li'annahu la yadri ay dhunurin takunu ithman saboda baka sani ba a cikin zaton zaton da kake wanne ne zai kasance laifi Allah madaukakin sarki madaukakin sarki da ya ga mana cewa wani sashi daga cikin zato menene laifi ne ko to wanne ne daga cikin laifin maybe baka san a cikin zaton zaton da kake wa yan uwanka wanne ne laifin a ciki ba to abin da ya kamata duk wani zaton da kasancewa mummuna ne kokari ka kauce masa ke ana bayani ne game da ne kyakkyawan mummunan zato amma kyakkyawan zato wannan ba a kansa ake bayani ba to yi kokari duk wani mummunan zato ka fitar da shi daga cikin zuciyarka me ya dalili saboda Allah madaukakin sarki ya ce wani sashi daga cikin zato laifi ne zai jawo a rinka rubuta maka zunubi to wannan irin zato ne yake jawo a rubuta maka zunubi ba lalle a ce ka san shi ba tunda baka san shi ba kuma an ce a cikin sa akwai zunubi to yi kokari ka guje shi gaba daya idan ka guje shi gaba daya shikenan ka tsiratar da zuciyarka sai kasance wannan zunubin da mai mummunan zato yake samu kai insha Allah ta'ala ka kaurace masa ba za ka same shi malai ce bi haza to idan mutum yayi kokari yayi wannan ne ya fitar da duk wani mummunan zato daga cikin zuciyarsa yuthiru alqur'anu dhamir to da irin wannan ne alqur'ani yake tsarkake zuciyar masu irin wannan min dakhilihi daga cikin daga cikin zuciyar qur'ani yake tsarkake zuciya daga cikinta ayyu talawwasa bi dhanni sayyi ta yadda zuciyar ba za a lalata ta ba ba za a gurbata ta ba da mummunan zato fa yaqau fil ithmi ta yadda zuciyar za ta fada cikin laifi ba tare da ta sani ba waya da'uhu naqiyan sai kasance alqur'ani yayi kokari ya kyale zuciyar tsaftatacciya tsarkakakkiya bari'an min alhawadisi kubutacciya daga dukkan abin da zai tunzura ta zai kai ta zuwa ga tarin kayo ɗan uwanta mummunan zato washukuki da shakkoki malai ce abiyabin kuma zai bar zuciyar faraƙal يكن لإخوانه المودة التي لا يخدشها ظن السوء ya kasance kuma ya ta iya koye wa ‘yan uwanta soyayya irin soyayya da take a wani mummunan zato baya gurɓata ta baya ya kusanta walbara'atu lati la talawwata harraib wa shukuk hakanan da kubutar da zuciya kasance ta yi kubutar da duk wani zato mara kyau da shakka bata gurbata ta ba wa timaninatu allati la ya'thiruha al-qalaq wa tawaqqu hakanan da nutsuwar da dukkan wani bakin ciki da damuwa da kuma darsa-darsa irin na zuciya ba sa bujiro mata at-tawaqqu shine abin da yake darsa wa zuciya abin da yake shiga cikin zuciya darsa mata kawai sai kaje abu ya fado maka cikin zuciya abu kaza zai yi abu kaza ba zai yi wannan shine at-tawaqqu to irin waɗannan abubuwa marasa kyau da damuwa da bakin ciki game da wani abin da babu ruwanka a ciki ka rinka zatansa wannan duk idan mutum ya yi kokari ya fitar da mummunan zato a cikin zuciyarsa sai kasance ya samu a wannan al'amari malai cewa ma arwa'ul hayatu fi mujtama'in bari'in min dhununi yace me ya kai dadi ka rayu a cikin mutanen da suka kubuta daga zace-zace wanda suke mummuna babu abin da ya kai dadi rayuwa a cikin mutanen da sun kubuta zuciyarsu ta barranta daga munanan zato wannan al'umma ko shakka babu za su zauna lafiya tsakaninsu za su mutunta juna za a ga girman juna ba za ka ga giba ta yawa ba ba za ka ga hassada ta yawa ba ba za ka ga gulma da manafinci manafinci sun yawa a wajensu ba mai dalili saboda kowa yana ɗan uwansa kyakkyawan zato idan ma wani abu ne ya bayyana na kuskure a gare ni maimakon ka je kai abin da ba daidai ba a kai ka fassara shi to yi kokari ka masa kyakkyawan zato in dai ba kamar abin da muka ambata a baya bane eh mutumin da ya riga ya tambara shi ɗabi'arsa sai halin sa ne mummunan aiki to kaga shi irin wannan shi ya jefa kansa cikin mummunan zato amma dan mutumin da ka san mutumin kirki ne bawan Allah ne salihi ne to shi wannan idan abu ya faru akan sa ka kai masa mummunan zato yi kokari ka fara kawo kyakkyawan zato eh wasu malaman suka ce sai ka bawa zuciya kamar ka ko mashiga kusan 30 wasu suka ce 50 wasu suka faɗa makamancin haka kafin ka fassara mutum da mummunan abu ma'ana idan ka ga wani abu mara kyau sai ka ce anya ba abu kaza bane ko magana ce faɗa baka fahimce ta ba anya ba kaza yake nufi ba kai kaza yake nufi kai abu kaza yake nufi kai ta kawo masa abubuwa masu kyau dan ka bashi mafita ya fita duk me yasa ake wannan yan uwa saboda zuciyarka ta kubuta da ka sa wani a cikin ta ka kulle shi zuciyarka zuciyarka ta kubuta ka rinka wani kallon da ba shi kenan ba ka je kai zancen sa a gefe kuma ka dauki alaki wannan duk shine abin da yasa Allah madaukakin sarki yake nusashe da mu game da mu fitar da mummunan zato dan asalin abin da ɗaya daga cikin asalin abin da ke kawo farraka da rubuwa tsakanin mutane na farkon sa shine mummunan zato idan mummunan zato ya fara karsuwa a zuciya ka gaba dan uwanka to kuma daga nan matsalar take faru eh duk wani bala'i da musiba kuma anan suke biyu baya duk koyar da kuke da mutum duk yadda kuke da shi duk alaƙarka da shi duk amincinka da shi duk ɗan uwantakanka da shi na jini matuƙar za ka rinka samun munan zato game da shi wallahi za ku ɓata ko ba ku ɓata a zahiri ba za ka je ka rinka kallonsa a matsayin maƙiyinka ko wanda yake haɗa maka gadon zare ina fata an fahimta da ƙarshe kuma idan baka baka wasa ba sai alaƙa ku ta lalace gaba ɗaya wanda asalin wannan abu shine mai mummunan zato amma lokacin da ka ji wani abu ya ɗarsa a zuciya ka game da shi ko wani abin da baka gane ba yi ƙoƙari ka fitar da wannan mummunan zato yi kokari ka kautar da shi kada ka bashi dama kamar yadda na faɗa satin da ya gabata abin da ya bayyana a fili karara dan uwa da shi ake aiki abin da ka gan shi karara a fili wannan babu wani zancen zato ko abin da ya kama da ka gani kai ko ji kai jin kuma da baya ɗauka wani tawili sai wannan abu to wannan sai ka ɗora hukuncin sa akai sai ka ɗora hukuncin ka akan sa malamai suka ce kamar mutumin da ka san dama can makiyinka ne baya ƙaunarka duk wata hanya da zai biya cutar da kai yayi kuma ka gani ka shaida wasu masu shaida a baya to kaga irin wannan malamai suka ce ka ce za ka rika masa kyakkyawan zato ma'aikacin su kanka ina ba ta an fahimta ba daidai ba ne wanda suka ce shi irin wannan mustahabi ne wani lokacin kai masa mummunan zato idan abin da zai fito daga wajensa da wahala kai masa kyakkyawan zato ƙararra ka san maƙiyinka ne wannan e duk wani abin da zai halaka ka shi yake bukata kawai sai wani abu sai ka ce barka mai kyakkyawan zato ai da wahala sai ka taba ka wannan dama to ba irin wannan ba irin wannan ake nufi ba amma alaka ta yan kwantaka alaka ta amintaka alaka ta zaman tare babu wani abu da ka sani game da shi sai alkhairi to yi kokari ka dora ɗabi'arka a kansa game da kyakkyawan zato za ka huta an kai wannan insha Allah ta'ala za ka huta za ka zauna da mutane lafiya da yawa insha Allah ta'ala kuma za ka samu karancin rigingimu tsakaninka da mutane amma ka duba duk mutumin da yake da yawan zargi eh mutumin da yake da yawan zargi da yawan samun munin zafi a rayuwarsa za ga ba zai shiri da mutane da yawa za ga ba zai yi alaƙa mai kyau da mutane da yawa saboda shi kowa gani yake akwai wani abin da yake cikin zuciyarsa game da shi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malai ce wannan magana ɗauko ta ne daga littafin fidal ƙwar'an kamar da na faɗa na sayyid khutub malai ce wa zannu khawatirun taqa'u fil qalbi yace shi zato asalin sa khawatir wasu darsa darsa ne taqa'u fil qalbi da suke afkawa a cikin zuciya aka ce khawatir jam'i ne na khatir shine abin da yake darsuwa to asalin zato wani wasu abubuwa ne da suke darsuwa a cikin zuciyar mutum rubama la yastati'u al insanu daf'aha malai ce sau da yawa mutum ba zai iya kuma kawar ya tunkuɗe wannan abin da ya tsarsa a cikin zuciyarsa lokaci guda ba don ita matsalar zuciya shi ne ba ta zama haka kawai zuciya ba ta zama khaliya ya kasance babu komai a cikin zuciya anya ko zuciyar mutumin da ba shi da hankali wanda hankalinsa ya gushe ba ta zama haka kawai akwai abubuwan da yake tunani sai dai abubuwan da yake tunani ba irin na duniyar ka bane kai mai hankali shi duniyarsa daban take ta marasa hankali ina fata an gane amma dai akwai abin da yake tunani dole akwai abin da zuciyarsa take saka masa a lokacin zuciya ba ta zama haka kawai shi sa ake so a rika shagaltar da ita da abubuwa masu kyau eh in ba haka ba kuma za ta shagalci ita da abubuwa marasa kyau ka'ida ta kenan idan kai baka bijiro mata masu kyan ba ita za ta je ta yayi marasa kyau ka'ida ta kenan ita zuciya dole to da wahala ya kasance irin ɗarsa-ɗarsan da zuciya take ɗarsa maka ka iya tunkuɗe shi lokaci guda malai sai to idan baka iya tunkuɗe shi lokaci guda ba me yi maganin sai ce faijibu alaihi ayyu bi ifaha bi dhannil khair yace to ya wajaba ga mutum sai ya kokari ya raunana wannan abin da yake ɗarsuwa a cikin zuciyarsa bi ne bi dhannil khairi da zato na alkhairi ma'ana idan abubuwa suna ɗarsuwa a cikin zuciyarka yi kokari ka rinka mai da su zatan alkhairi yi kokari abubuwan alkhairi su rinka darsuwa a cikin zuciyarka idan na sharri zai zo sai ka juya shi sai ka mai da shi na alkhairi mutum yana da ikon da zai wannan in baka da ikon da zaka hana shi gaba daya kana da ikon da zaka canza masa direction malai ce fa in lam yastati wani zaka ga ya canza zatan ma daga na sharri ya mai da shi na alkhairi ba zai iya ba idan zuciyarsa ta darsa masa abin sharri to ba zai iya mai da shi na alkhairi ba saboda ka sai ta juya abin a cikin zuciyarsa ba shi da ikon da zai yi wancan kuma abubuwa guda biyu sun wuce shi ba zai iya hana kansa ba ba kuma zai iya hana shi daga sharri mai da shi alkhairi ba to mai mataki na uku mala yace fa alaihi ay yatadhakkara uyubahu wa khafaya dhunubihi to abana uku da zai shine idan ya kasance shine halin ka wannan to sai mutun ya rinka kokari yana tuna aibobin da shi yake da shi a kansa da wasu zunubai nasa da yake yin sa wasu abubuwa nasa da yake a koyi wanda ba daidai bane kuma shi ya sani da aibin kansa to wannan za su mantar da shi ne aibin wasu za su mantar da shi ne zace-zacen mummuna akan sauran mutane mala ya ce liyan shagila biha an uyubin nasu idan ya haka waɗannan abubuwan da yake za su shagaltar da shi game da aibobin mutane abinda mala ke so ya ce ‘yan kwashi ne idan ka kasa tun kuɗe wa kanka zato gaba ɗaya to yi ƙoƙari ka canza shi daga mummuna ya kasance kyakkyawa idan ka kasa canza shi daga mummuna ya kasance kyakkyawa to yi kokari duk lokacin da ya darsa maka mummunan zato akan wani yi kokari ka rinka tuno aibin kanka da kanka ni ma fa mai laifi ne ni ma mai sako ne ko jiya ma nayi abu kaza shekaran jiya ma nayi abu kaza to ni na wa laifin ba idan aka ce za a rinka mummunan zato akan su idan Allah ya bayyana ni fa abin da kake kowa ya kaddara yanzu abin da kake yi a boye idan ka je Allah subhanahu wataala ya bayyana ka wata rana sau ɗaya kowa ya ganka da ba- wani abin da yake wallahi ba za ka iya zama a garin ku ɗan uwa ba haka bane amma sai Allah ya rufa maka asiri to ka rinka tuno irin wannan ka rinka sawa kanka a cikin irin wannan a cikin zuciyarka irin wannan abin da kake sawa zai sa ka manta da yawa daga cikin abubuwan da mutane suke Sau- saboda ka sai shiga- sai ka shagala da naka eh to Allah ya shiryar da ni Allah ya mi haka ka rinka yi wa kanka da kanka addu'a zai sa sai ka manta na wasu malai ce fa'in lam ya sati ayyada fa'adhan na sayi bi zalika idan har yanzu mutum ba zai iya wannan na ukun ba shi ma ba zai iya a rinka tuno aibobin kansa da zunubin kansa ba to ga wani abu da zai yi malai ce fa'alaihi Allah ya takallama bi mataki na ƙarshe shi ne kada ya magana da wannan abu kada ya magana da wani abu duk matakin da muka faɗa ya kasa yi to na ƙarshe abin da zai taimake shi shine yayi mummunan zata amma yi kokari kai shiru kada ka faɗe shi kada ka je ka gaya wani kada ka yi bincike a kansa kada ka fara kokarin lalle sai ka tabbatar da wannan abin da zuciyarka ta tsarsa maka yi kokari kai wannan wannan kusan shine mataki na ƙarshe wanda daga shi babu wani aw yabhathu an tahqiqihi ko kuma mutun ya rinka kokari lalle sai ya tabbatar da wannan abin da eh, zuciyarsa ta tsarsa masa wa bihadha malai ce da waɗannan abubuwan da ya lissafo maka ne ya tsilibu min al'ifin mutum zai kubuta daga wancan laifi da Allah maɗaukakin sarki ce inna ba da zanni ismun wani sashi daga cikin zato laifi ne idan kai kokari kai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to insha Allah ta'ala zatanka ba zai zamto mai ba ba zai zamto laifi ba eh ko dai ka hana zatan gaba ɗaya ko dai ka bai da shi mai kyau ko idan ka kasa mai da shi mai kyau ka rinka tuno aibobin kanka da kanka ko in duk ka kasa wannan to yi kokari zaton ya zama ya kasance iya zuciyarka ne kadai kada ka bari ya ma tasiri kada ka faɗe shi a bakinka kada aikinka ya nuna shi ba wai faɗi a baki bane kadai wani yayi zaton a cikin zuciya sai kuma ya rinka kokarin nuna shi ko da bai faɗa a baki ba a cikin aiki kada kai wannan kada ka rinka bin wasu hanyoyi don kokarin bincike akan abin da zatonka ne kawai ya tsarsa maka zuciya ka ce kawai ta raya maka abu ka ce kuma sai ka tabbatar da shi babu wata hujja babu wani dalili kada kai wannan idan duk kayi wannan insha Allah ta'ala wancan zunubi da Allah madaukakin sarki yace duk mai zato wani sashi daga cikin zato zunubi ne kai ka kauce masa ba za ka same shi ba malai ce li annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala saboda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace inna Allah haqiqa Allah madaukakin sarki tajawaza an ummati ya yafe wa al'ummata ya a ɗauke wa al'ummata ma haddasa bihi anfusaha abinda zukatansu suke tattaunawa abinda zukatanmu muke rayawa Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wannan malam ta'amal bihi matuƙar ba mai aiki da shi ba abinda kake rayawa a cikin ranka abinda kake sawa a cikin ranka a ce sai an maka sai an yi maka hisabi a kansa sai an fito da shi fili sai an ɗora shi akan mizani duk cikin babu wanda zai kai labari ina fata an gane ko da sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a garishin wa da suka fi mu imani da aya ta sauka Allah madaukakin sarki ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah Allah madaukakin sarki ce abinda kuka boye a cikin zuciyarku kuke tattauna shi kuke rayawa kuke sa'awa a cikin zuciya ko kuma kuka bayyana shi Allah ce sai muku hisabi akan sa saboda haka hankalin sa bai tashi sai ya rasulullahi waye a cikin ba zai iya daukar wannan ai ba wanda kowa wannan sai ya halaka indai haka ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce kada ku zama to kamar banu isra'ila masu cewa sami'ina wa asaina mun ji amma mun saba ku ce sami'ina wa ata'ana to da ka sai sabai suka ce sami'ina wa ata'ana sami'ina wa ata'ana mun ji mun bi ya rasulullahi mun ji mun bi shine sai Allah ya saukar da amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji mun bi kufranaka rabbana wa ilaykal masir rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا كنجب ما لا طاقة لنا به Allah kada ka kada ka rike mu kada ka kaba mana abinda ba za mu yi dauka ba saboda ka sai Allah madaukakin sarki ya kautar da wancan al'amari sai kasance yanzu duk abin da zuciyarka ta raya maka matakar ba kai furrici da shi ba yanzu Allah ya yafe maka sai kaga wannan ba karamar rahama bace wallahi ba karamar rahama bace yan uwa yanzu a ce duk abin da kake tattaunawa a cikin zuciyarka akwai wanda ban ya tashi zance a cikin zuciyarsa kafirci yake ba haka bane da yawa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa wani lokaci shedan zai zo ya rinka ce maka a cikin zuciyarka wa ya halicci kaza wa ya halicci kaza karshe sai ya ce maka shi Allah wa ya halicce shi ba haka bane to yanzu irin wannan zancen ka farka ka rinka farka shi a cikin zuciyarka kuma a ce ka a ce sai an maka hisabi akan sa da yawa ba za a kai labari to na daga cikin babbar rahamar Allah madaukakin sarki ga bayi sai na farko ya koyi abin da ke cikin zuciya ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyarka dan da wani ya san abin da ke cikin zuciyar wani da lokacin da suke tsaye da shi ba a san lokacin da zai zaro bindiga ya harbe shi saboda lokacin da suke tsaye da shi zuciyarsa ta farfasa take akan sa ji yake kamar ya kashe shi amma sai Allah ya boye kana tare da makiyanka kuna tattaunawa kuna ta gaisawa amma baya san ka baka sani ba kuma ba abin da zai cutar da kai ba haka bane na biyu kuma sai Allah madaukakin sarki ya yafa abin da zuciya take tattaunawa abinda zuciyarka take faɗa take tattauna maka sai Allah ya yafe maka in dai baka aiki da shi ba sharɗin kenan in kai kokarin aiki da shi to kuma wannan ya fito fili sai Allah ya kama ka akan su kai aiki da shi ta hanyar magana ko ta hanyar aikatawa aikatawa kamar yadda muka bayani ka fara bincike akan abu zuciyarka ta darsa maka wane yana yin abu kaza kawai sai ka ce to ai ko sai nayi sai nayi bincike akai haka kawai ba kai ba ganin sa kai ba kai ba kaza kai ba kawai zuciyarka ta ɗarsa maka wani fa na gayi kama da ‘yan kaza kama kaza yake zan yi bincike kawai sai ka je ka fara bincike ta gwanda ko baka faɗa baka tabbatar ba ka tabbatar sai Allah ya kawo ka akansa shine inna ba abu zanni ism shine laifin da ake bayani to shine annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah ya yafe wa al'ummar sa abinda duk zuciyarsa take tattaunawa matakar matakar bata aiki da shi ba auta kal auta takallama au ta takallam ko kuma bace malam ta'mal au ta takallam matakar bace aiki da shi ba ko kuma ce magana da shi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi malam ce ina ji anan zamu dakata yawa saboda na ga mun zo gaba na ga mun zo gaba kan mu shiga wani abu abinda ba sani ma shi ne gobe za mu yi hutu insha Allah ta'ala kuma na ga akwai waje da yawa ba ko an rage malu usai wanda ba za a je ƙarshen kawai sai dai a samu matsaya tsaya sai dai a samu matsaya kawai a tsaya insha Allah ta'ala Allah ya samu da ya kuwa abinda muka faɗi ne dai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ne kuskuren da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم